barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka a yau 25 ga watan shawwal shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya a karatunmu na wata-wata da muke gabatarwa a wannan unguwa ta tudun maliki cikin birnin kano najeriya karatun littafin alkaba'ir na imamu al-zahabi wanda yau muna da wata na 72 watanmu na 72 kenan muna wannan karatu kenan muna darasi na 72 Allah ƙara mana imani ya ƙara mana nisan kwana mun gode masa da ya yi mana jinkiri kuma ya samu cika da imani yau za mu tashi a babban laifi na 49 cikin manya-manyan laifuffuka da muka karanta a baya akwai laifi na yin mutum-mutumi zana mutum ɗaukan hoton shi da ƙera shi da sassaƙarsa da dai abubuwa da maganganun malamai wanda yau za mu tashi akan ɗabi'ar da mutane suke da shi idan an yi mutuwa na marin fuskarsu ya gari gasu ƙwallon ihu da kuka da wayo Allah na shiga uku da aski kai da ainihin wato katse duk wani gashi a jikin mutum gaba ɗaya da addu'a mummuna da mutum yake yi na halaka yayin da aka yi mutuwa ko wata musiba ta samu mutum alkabiratu attasi'atu wal arba'un allatmu wan niyahatu wa shaqqu as-sawbi wa halqu ar-ra'si ونتفه والدعاء بالويل والسبور عند المصيبة waɗannan abubuwa duka gabaɗaya suna nuna duk wanda yake yinsu baya asabru ala aqdarillah almu'lima baya haƙuri akan ƙaddarar ubangiji mai raɗaɗi mutuwa ƙaddarar ubangiji ce mai raɗaɗi asara kaddarar ubangiji ce mai raɗaɗi mutuwar ɗa mutuwar ɗan uwa mutuwar uba ciwo da zai iya samun mutum duka kaddara ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala mai raɗaɗi kuma Allah kan iya jaraba mutum da mutuwar na kusa da shi kamar ubansa ko uwa ko ɗa ko ƙani Allah kan iya jaraba mutum da daya umal halakar dukiya dukiyarka ta halaka malam dukiya mai yawa ta halakar dare ɗaya ko kuma maradun yusibul insan ciwo da zai kama ɗan adam kai ta fama da ciwo Allah ya jarabe mu abubuwa da yawa mutum kaga yana rayuwa kullum sai ya sha magani wani kuma za ga sai ce ma yau shekararsa uku bai taɓa ɗaukan ƙwaya ya jefa ba wani kuma bai isa kwana ɗaya ba sai ya yi duk dai suna rayuwa to Allah yakan dora wa mutum musiba don ya gwada shi zai asabru ala aqdarillah zai yi haƙuri akan kaddarar ubangiji me kai wa Allah ya dora maka ciwo kullum sai ka sha magani ka kashe kuɗi kullum kana cikin tsoro wani yanzu bai isa ya ci abin da kowa yake ci ba bai isa ya sha abin da kowa yake sha ba bai isa kuma ya je inda kowa yake zuwa ba amma dai shi ma yana rayuwa hasara in ta hau kan wani in ya baka labarin asarar da ta same shi akwai asarar da in ta samu mutum wallahi malam kwakwalwarsa bugawa take yi dole mu dage da addu'a Allah ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka malam wata musibar idan ta zo ta wabce ka wallahi sai ta girgije maka imaninka ana faɗa malam gobara aka yi a kasuwa wani attajiri shagunan suka ƙone ƙurmus rufe ukun dare aka buga waya alhaji ka fito masifa ta sauka me faru kasuwa ta kama da wuta iji ga shagonsa can ya ƙone layi wuta wuta kowa ya tsaya ya zuba ido wuta ce take hidimar ta kuran malam mutumin nan da ya zo sai ce shi ko Allah yau me aka masa me aka masa ya mana haka ba zai iya hakuri ba as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima imani ka yi haƙuri a kan ƙaddarar Ubangiji mai raɗaɗi, na gaya maka, kai mai uzuri, cewa me aka yi wa Allah ya mana haka a uzurin ɗan. Ba a tambayin Allah, laifin Allah ya fal. Wahum yus'alun ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata, Allah ya yi abu a ce don me? A'a, sai ka daddai yanzu. to amma ya shiga attaish ɗimuwa ƙwaƙwalwar tunanin ya tafi wani bawan Allah ɗansa shi ke kula da shi kuɗin makarantar yara abincin gida cinsu da shansu maganin dattijon kai shi asibiti ribibi yaro ne matashi Allah ya buɗa masa kasuwa shi kuma uban yana kwance a gado ya kwashi shekaru ya ƙi warkewa waraka ta gagara amma wannan yaron shi ne gatan gidan bayan gatan Allah shi ke komai kullum ana tsammanta mutuwa ga shi dottijon ake tsammanin gobe zai mutu jibi zai mutu malam Allah da ya tashi mulkinsa malam wannan yaron muna kan ganiyar samun kuɗinsa yana taimakon iyaye shi ya je kwafsa hatsari sai aka dawo da gawarsa Allah ya tsohon nan ruɗe ya yi da aka kawai ce mutuwa yi bai mutu ba fa mutuwa yi ba mutuwa yi ba shi ɗaya da ya tabbatar ya mutu an ɗauke shi an kai shi kabari. wato a lokacin da abin ya faru bai iya yin kukan ba ba saboda tsabar ɗimuwa a san kukan lokacin sai ka dawo hayyacinka ka gane asarar da aka yi maka sai ka bara kuka sai ce da Allah ya yi shawara da ni da bai ɗauki ran yaron nan ba da ni zai ɗauka da Ubangiji ya yi shawara da ni bai kamata ya ɗauka ran yaron nan ba ya ce shi ne gidan shi ne ran gidan shi ne ruhin gidan amma kuskure ya yi wannan maganar da ya fada ba daidai ba ne Allah ya ɗauke shi kuma gida zai ci gaba da rayuwa sai dai da daɗi ko ba daɗi to tsarin Allah daban ne kai ina gaya maka ka dage da roƙon Allah in Allah zai ɗora ma musiba ya ɗora maka mai sauƙi ka ji na gaya maka ko masifa Allah ya kaddara zai dora maka ka ce ya Allah ka ga mana ita da sauki wata masifar in ta zo tafiya take da imanin mutum wanda Allah ya zamani da sahabbai ranar da annabi ya bar duniya wannan masifar ta mutuwar annabi ta barin annabi ya bar duniya wata ta tafi da imanin wasu wasu ka ce a haba mun daina sallah mun daina zakka mun daina kaza mun daina kaza me yasa Muhammad ya mutu Abubakar yayyayi yace ku bani zakka suka ce zakka mun bada ita da lokacin annabi amma yanzu ba za mu bayar ba shi kuma yace ina shaida muku wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ko za ku zo masallaci sallah in dai ba ku ba da zakka ba sai na sa takwabi na yaƙe ku hakan aka yi umar ya ce da abubakar yaya za ka yaƙi mutanen da suna sallah sai ce yaya zan bar mutumin da ya rushe rukunin musulunci guda haka aka shirya yaƙi bayan annabi sunan yaƙin italu ahlul ridda italu ahlul ridda wanda abubakar ya jagoranci yakin yakar waɗanda suka rinda kaga wannan musifa ce ta same su bayan annabi ya bar duniya musibar mutuwar ta sa suka rinda na kan gaya maka biya hankali ko a cikin harkar addinin nan wala akwai wanda suke riddar su fita su batta put to wannan babin zai magana ne akan shin yaya mutum yake yana iya yin haƙuri idan aqdarullahi almu'lima kaddarar Allah mai raɗaɗi ta sauka a gare shi zai yi zagi zai yi fada zai yi ihu zai ce kaza wata an mata mutuwa wayyo Allah wane ya mutu danga ya faɗi a'a ai Allah shine danga shine madogarar kowa rukuni ya kwanta a'a Allah shine rukunin mu wallahi da Allah muka dogara alallahi tawakkalna ina za mu wa zai biya wa wance kudin makaranta wa zai biya wa ne kaza kudin hayan gidanmu wa zai biya mana wani ya mutu akwai Allah hajiya wannan aƙida ne dole fa mutum musulmi ya gaya wa zuciyarsa za a iya girgiza shi wa zulzilu مالا يتي روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية حديث البخاري ومسلم dole ne mutum musulmi ya haƙuri da ƙaddarar ubangiji tabaraka ta'ala kada ya girgiza kada ya fushi ba a yi wa Allah fushi ba a sakin baki a faɗi maganganu wa Allah ko a yi bayani cewa ai ba a ji daɗin wannan abin da ya faru ba ana zargin Allah ba a yi baya cikin mu mallaka malhudud wanda za a yi masa mutuwa ko masifa ta same shi ta marin fuskarsa wayo Allah fa fa haka suke yi idan mutum abu ya same shi ta dukan fuskarsa ya shiga uku wayo Allah yana duka yana dukan jikinsa laisa min annabi yace baya cikin mu wannan mai yin wannan dabi'ar Allah ya hana wa shaqqal juyub masu ya ga riga mala akwai wanda in bala'i yazo kaga nan wayar rigansa kaga haka in ya zurma hannunsa haka ya rike kaga hakan nan fa sai ya sauke shi kasa alama ne da zai nuna ma cewa yana fa cikin damuwa shine wa shaqqal juyub aljayb wannan yankan rigan wuyan riga shine aljayb annabi yace duk wanda masifa ta same shi ya mutuwa ya asara ya gobara ya wani bala'i ya same shi ya sa hannunsa ya yaga rigarsa baya cikin mu akwai wadda naga mutuwa akai mutuwa wata ce ta mutu ta yi ta birgima ta cire ɗankwali ta jefar ana yi haƙuri ta cire hijabi ta jefar ana yi haƙuri zanin ta ɓalle shi ta jefar ana yi haƙuri ta yi ta birgima a ƙasa matar aure da 'ya'yanta da komai me ya faru uwarta ce ta mutu abin da ya saura mata kurin ɗan siket ne a shi ma inda ba dan an ba ta haƙuri ba za ta cire shi ba haƙuri ba haƙuri mutuwa ba daɗi kada Allah ya jarrabe ka da mutuwan wanda kake so kaji na gaya maka kada Allah ya jarrabe ka da mutuwar wanda kake ji kana son sa in ya mutu labarin ba daɗi kurin ba daɗi kawai ba daɗi to duk wanda ya kasa haƙuri har ya je iyayya ga rigarsa saboda masifa ta same shi ko asara ko gobara ko ko ko ko baya cikin mu wada'a bi da'wal jahiliyya ya rinka kiranye ko magana da da'awa da addu'a irin ta jahiliya mummunan magana wayyo Allah mun shiga uku mun lalace ni kan na banu yau wane ya mutu ina zan sa kaina haramun kukan mutuwa haramun faɗin maganganu bayan an mutu haramun su ne wa da'a bi da'awar jahiliya وروينا في صحيح في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه التي ترفع صوتها بالنياحه والحالقه التي تحلق شعرها وتن tafihi watan tafi inda musiba والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة وكل هذا حرام باتفاق العلماء وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوش والدعاء والبلوين والثبور النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يد أبو موسى الأشعري يرويته يا برنتا إن أنت برنتا باني با shi shi ne barranta duk mai kaza ba ni ba shi ka ji da kyau in kana cikin annabi ya ce ba shi ba kai asalika da alhalika da ashaka waɗannan masu ɗabi'a guda biyu asalika alhalika ashakatu a hadisin sai fassara asalikatu asalika mai ɗaga sauti lokacin da aka yi mutuwa mai kukan kira ina kukan mutuwa dinnan shine as-saliqa duk mai kukan mutuwa ko namiji ko mace kukan mutuwa ba normal kuka ba akwai normal kuka da ba ba laifi za a iya yin shi kuka na ihu da faɗin maganganu a ciki yanzu idan an yi mutuwa a nan gidan mai kukan mutuwa tun daga bakin titin can za a jiyo ihunta ko ihunsa yana yana ihu yana faɗin maganganu yana ihu yana faɗin maganganu wannan shine ake cewa da Hausa kukan kera haramun ne ba wai haram kaɗai ba duk wanda ya mutu yana yi ba shi ba manzan Allah ba shi ba shi tare ba sa tare ka kula ka nutsu ka sani kai musulmi ne duk bala'in da ya same ka ka zama mai haƙuri shi sa wasu za ga suna daurewa da zafin mutuwa sai ga mutum ya cije ko ta'aziyya ka zo kana masa yana cije hakuri na gode na gode yana tuna abin da aka faɗa ne saboda kada ya biya zuciya ya faɗi wani abu ba daidai ba don gaskiya saboda Allah in aka maka wata mutuwar in ka fara wani tunanin fa ba lallai ka iya faɗan magana mai kyau ba ka kula fa ka nutsu karka yadda ka faɗi wata magana da Allah baya so yayin da ya ɗora maka wata musiba karka faɗa kai musulmi ne ka ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani an masa mutuwa yana so ya yi kukan amma ba zai iya yin kukan ba sai yake tuna nasi kawai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da haka yake kukan yana wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nagode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi to kaga wannan mai dabara ne kaga dai yana nuna damuwar amma yana kiran Allah to annabi ya ce ba ruwansa da asalika an ce asalika saboda yawancin aikin mata ne amma yanzu wasu mazan masu nan sai alhalika daga alhalku ne aski a da idan an yi mutuwa malam idan mace tana so ta nuna bala'i ya same ta kaga gashi irin na mata ko sai ta je a mata aski kwalkwabo kawai sai ta fito kanta kwal kama bayan kwarya wannan ƙarshen maleji na cewa tana fa cikin damuwa kenan annabi ya ce duk wacce ta je ta yi wannan aski ta fito ba ni ba ita shine alhalika Allah ce ta haliku sharaha da kuma katse shi hannu hamata duk wani gashi ma wai mutum wai ya nuna wai yana cikin fushi sai ya je a katse shi da aska gaba da yansa indal musiba ba sai mutuwa kaɗai ba musiba gobara ce sai ta je ta wannan askin wata mala'i ne ya sauka sai ya je a yi wannan annabi ya ce duk mai wannan ba ni ba shi washaƙa mai yaga riga inda musiba ko aljihun riga ka ka yaga annabi ya baranta da kai mai riga ta maka Allah ne ya dora mu abin da ya dora maka haka rayuwa take da ya bamu yaya shi ya bamu da muke nema shi muka roƙa kuma da ya karba nasa ne dukkanmu nan mallakan Allah ne ko kai babanka ba shi ya mallake ka ba Allah ne ya mallake ka kawai ana danganta ka zuwa ga babanka ne kisa annabi yake ce a ta'ziya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma yace faltasbir wal tahtasib na Allah ne abin da ya karba kaji ya karbi ran babanka daman nashi ne ya karbi ran mamanka daman nasa ne ran ya karbi ran danka daman nashi ne inna lillahi ma akhadha na Allah ne abin da ya karba wa lahu ma a'ta abin da ya bayar kuma nasa ne ya baka haihuwa ya baka uba ya baka kani ya baka dan uwa ya baka malami ya baka ya baka na Allah ne ya baka aro ne kai kanka din zai iya dauke ka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komi kaji komi a wajen Allah yana da ajalin ambatacce kaga wannan waya tana da lokacin da Allah ya ajiye mata wallahi duk yanda nake son ta in ta kare in ta dannawa sai ta ki a ce malam wayar na fata gaji ba za ta gyaru ba kullu shin inda bi ajalin musamma babu wani abin da Allah bai sa mai lokaci ba daman duniya alkawarinta kullu man alaiha fan duk abin da yake bayan ƙasa duk wani existence a bayan ƙasa fanin to mai karewa shi ne ma dan fan ba abinda bai zai dawama yanzu abubuwa da ake amfanuwa ma da su da mutane suna ganewa ai da za ku san suna karewa malam mutane za a zo ana yayinta ana yayinta ana yayinta ana yayinta idan an zo an gama yayinta tana baya tana baya tana baya tana uya tana uya tana uya sai ka ce a rami ake binne su ne a ina suke sai ka neman wata ka rasa in ma ka ganta sai ce ka kaga wani mai tsohuwar fijo tun tana 1960 ina sauran sun kare a garin nan da an yi wani babur sunansa GTO fa duk inda kawo yan aca ba fa ko yana ina yanzu babu shi yana ina an cinye karagunan ne sun shiga da sakilin saboda lokacin sai ya kare yadda ka san lokacin mangoro yana yi ya ƙare a neme shi a rasa wallahi kai ma lokacin ka zai ƙare a neme ka a rasa wallahi tallahi kowa yana da yayinsa ai duk yanzu da kaga muna zirga zirga ana yayin mu ne yanzu idan lokacin mu ya ƙare za mu tattare mu ba da wuri kar mu matsi wasu su kuma su zo su ci nasu duniyar mu kuma mu tafi kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan duk abin da yake bayan ƙasa wallahi sai ya kare ba abin da zai dawama waye zai dawama Allah Allah shi kadai ne yake dawama da ka ba wanda yake tabbata ina wane baya nan ina wance ba sa nan ina kaza ina shugaban kasa wane ya tafi ina yayan wane babu ina alajuwa ne ya tafi ina yayansa sun kare jikoki sun kare ina dangi duk sun kare lokacinsu ya kare kai ma lokacinka zai kare ba za ka dawo ba karka ya gari ga akwai wani kesa tarar da shi wata rana wannan da ido na na gani irin rashin haƙurin nan wani bawan Allah matarsa ta mutu aka ta jajanta masa kai haƙuri baya iya karɓar ta'aziyya na gode na gode in yayyayyai sai ya fashe da kuka matarsa ce yana buƙatar ta oba aka ce wani kowa in yanzu sai dai ce wani sai dai haƙuri ko ka amsa ko baka amsa ba ce to za mu tafi kasuwa ya tafi ya barka to in ma baka yi haƙurin ba ya za ka yi ana nan ana nan bayan an gama zaman taziya kaza akwai wata kanwasa kanwata sai aka ce ka bismillah ka aure ta yani ta shi ba komai za ta kula da yayan ya aure ta ana nan ana nan ana nan ita ma sai ta zo kuma ta ce mutuwa za ta yi kawai sai ta mutu abba ya ce to bai gane wani al'amari ba kuka yana ta kuka tun za a tafi binne ta kuka yake har aka dawo kuka yake aka ce ka yi haƙuri ya ce ba zan yi ba wani ya ce mun malam kai mai nasiha ya ce awa malam abdallah awa da Allah awa malam abdallah yanzu ikan wata da abin nan yadda ta kaza kaza na ce ah Allah kake cewa haba sai na ce kai din da kake kuka ba mamakin yau da magariba ya tafi da kai Allah ya ce gaskiya ne gaskiya ne wai ina wai da sai ce mai amma wala abdallah amma wala abdallah ai wannan al'amari ya kamata a duba wallahi yana zuwa makaranta yana da daɗi wallahi ko yaya in mutum ya taɓa zuwa makaranta ya zauna gaban malamai ya ji an faɗa to in masifar ta same shi sai ita wuri shine bambancin ɗan adam da dabba kuna tare da ni zayyin wa kullu hada haramun amin wannan haram ne bi tifragil ulama to bayan wannan akwai na shiru shari mutum kawai sai ya zo in masifa ta same shi kaga gashin nan wanda suke da gashi da yawa sai a watsa shi kawai in mace ce sai ta kwance kitsan ta zubar da shi ta cire dan kwali tana tana haka tana kada kai haka ka rinka ganin gashin yana yana yawo nashru shari inda musiba shi ma haram ne da marin fuska wa khamshul wajhi da ainihin wato kwarfata fuska sai mutum ya sa ya sa farce ka ya yaga fuskar ya yagi fuskar sa haka in ka gan shi ga duyar ya ga fuskar sa jini wai me alama masifa ta same shi yana so ya nuna ma shi bai yau yana cikin damuwa dan adam kenan wa du'a bil waili wa subur da yin addu'a ya halaka ka sa akwai wanda masifa su ce yau na shiga uku kamar mata yau na bano yau na halaka in ba fulatana ne ya handi kan me wani wallahi min kan me soyi da maganganu dai ga sunan nan ba daɗi har fulmi ma baɗin waɗayi fulani ma suna yi haram subura la ta du'uli yawma suburan wahida wa du'u suburan kasira za ku zo kiyama Allah zai gaya muku ba ba halaka ɗaya za ku faɗa ba ku faɗa da yawa da ka ba a san kiran halaka a duniya wa ummi atiyata radiyallahu anha qala أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح رواه البخاري malam saboda muhimmancin a gaya maka haramcin kukan mutuwa annabi in yazo zai yi wa mata mubaya'a a lokacinsa sai ce kun yi alkawari za ku yi imani da ni ba za ku yi kukan mutuwa ba ba za ku yi kukan kera ba shine Allah na nuha haka duk suka yi wa annabi mubaya'a su fada a jahiliya mala har haya ake yi idan aka maka mutuwa kwarai akwai kwararru masu kukan mutuwa a cikin maza da kukan da, cikin mata kuma su a yanda suke wai duk wanda ya mutu a angosu ba a mai kuka ba banza ne ma shi bai da ma daraja ce kada Allah gafara kai da ubanka ya mutu ko kuka ba wanda ya yi kai gafara da Allah kai da uwarka nan ta mutu ko kuka ko ko kaza ba ji ta yi shara ba ba kuka to su aibu ne a wajensu a ce an yi mutuwa kai kana da muhimmanci ka mutu ba a kuka ba da haka har kuɗi ake biya a je a ɗauko hayan yan kukan mutuwa malam su daman daga can farkon layi za ta fara ihu wayo wayo wayo tana wayo tana kiran sunan mamaci tana wayo sai a ce ai wane ya mutu ai wane ya mutu ai wane ya mutu in ta zo kofar gidan nan ta yi ihu ta yi cara ta yi cara kuma ƙarya take ba aikin kuɗi take yi in ta shiga gida ta yi cara ta yi cara ta yi cara ta yi cara ta yi tsalle ta yi tsalle to sai a ce kai wannan mamacin yana da muhimmanci a cikin mutane to da annabi ya ga suna aikata irin wannan sai mu baya ce kun yi alkawari ba za ku yi haka ba za ku yi imani na ni ba za ku yi nau'u ba eh mun yadda wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت راه مسلم إمام مسلم يروي حديثي النبي فدا عليه الصلاة والسلام غدا بيو ɗabi'a guda biyu a cikin mutane kafirci ne hali ɗabi'a guda biyu cikin mutane kafirci ne na ɗaya sukan dangantaka ka gafara da Allah dan mahauta jahili ne kai ka gafara da Allah dan makera ka gafara mutumin banza dan maroka ka gafara wanda kai a dangin kuma akwai kaza mutum ya kira danginka ya zaga kafirci duk abin da za ka yi da mutum kar ka zage shi da sana'ar iyayensa ko ma me duk abin da mutum ya maka kar ka kira kakanninsa ka zaga ka faɗi wani abin da kakansa yake yi ko wani abin da ake a gidansu ka zage shi ka zagi nasabarsa da ka zagi nasabarsa ta taba ɗansa ta taba jikansa ta taba da takunansa kai hatta yarsa da za ta yi aure wannan abu zai affectin ɗinta nan gaba a ce ai yar kaza ce saboda kun ga mutane kuke ganin su akwai masu mai da hankali a harkar nasaba ko neman aure ya zo gida da ya ji wani suka a nasabar suwa ne ai a cikin dangin suwa ne ai akwai kaza kaza ko da mutumin nan baya yi ubansa baya yi sun tuba suna kyamar abun ba sa so ma a danganta su da wannan abun wallahi sai ya ki auren yar gidan saboda wannan dalilin da haka ku daina zagin yan uwanku da nasabarsu ta ji ɗaya wanne ya hatu alal mayyaci annan hudin kenan kuka ga mamaci irin kukan da muka yi bayani na rashin hankali amma hawaye da shasheka wannan ba laifi don ka zubar da hawaye ko ka yi shasheka ka kai ka kawo dole ne annabi ma ya yi da aka zo binnewa mamaci yasta ce ina jin ta rasu sai wani sabi ya ce ya rasu har da kai ya ce har kai kana kuka annabi ya ce hadi rahma wannan tausayi ne wannan hawayen na tausayi ne duk wanda ba ya da rahama Allah bai zai ji kansa ba kana jin burgewa ne an maka mutuwa idan ka akikashe kyamas ko hawaye ba zai zuba ba a'a za a samu hawaye mana kuma dan shesheka na, na, kuka ba daga sauti da ihu da faɗan maganganu ba wannan ba laifi ana iya yi saboda wani lokacin kukan fahimsa shine samun zaman lafiya kun san da wannan rashin kukan ciwo ne in wani bala'in ya same ka in baka samu ka zabga kuka ba to wallahi tallahi ciwo sai ya kama ka wani zai ce wallahi ban samu daɗi ba sai da nayi kukan nan na more na sha kuka na more sosai a ɗaki ni kadai haka ake a ta bugawa ya ya ya ta ka goge majina ka ta bugawa kai ɗaya in kai ka gama sai ka je ka sha ruwan zafi kuma gobe sai ka fito ka ce alhamdulillah ai wai kana so wai ka nuna wai ba kana cikin damuwa dan adam kenan nan adam ke kuma haka Allah halicci halicci ko dabba ne tana iya yin damuwa tana iya fushi magana ko wani aka bata masa rai sai bayar da baya ya cije bakinsa haka dake mutum shi ma fushi yayi ai kwado ma yana yin fushi sai ga ya kumbura وعن ابي سعيد الخدري امين يا رب رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناعيه walmustami'a Allah ya annabi annabi ya tsine wa mace mai kukan kera da wanda suke zaman saurare ka san akwai yan zaman saurare su kuma gayyato su za a yi da Allah za a yi mana kukan mutuwa ku zo da Allah ku zauna ku dan saurara sai a zo a haɗu a gida ana kuka suna mm. annabi ya ce dutse na nuna gaba daya sallallahu alaihi wa sallama Allah kiyaye mu Allah ya mana afuwa رواه أبو داود وعن أبي بردة قال وجاء أبو موسى الأشعري فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيب برنة فلم يستطع أن يرد عليها فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصادقة والحالقة والشاقة wannan hadisin mun karanta shi abi burdata Allah ya yarda da shi wata ran yayi ciwo a yace Abu Musa Ash'ari yayi ciwo Abu Musa ne ba lafiya sahabi Abdullah bin Qais ya suma kansa yana kan wata mace cikin iyalansa sai ga wata mace ta fuskanto tana kuka biranna tana buga sauti da ɗaga sauti ya duba amma zazzabi ya masa yawa ba zai iya hana ta ba shi abu musa ya ji yau gashi tun kafin ya karasa mutuwa ana masa kuka to ina ga in ya mutu amma falamin sata an yarudda alaiha yayin da ya farka ya samu ɗan sauki zazzabin ya sauka abin da ya fara faɗa ya ce ina shaida muku iyalin gidana na barranta ga duk wanda annabi ya barranta da ita mai daga sauti a kuka salika alhalikatu mai aski ashaqatu mai ya gari ga ba ni ba ita in na mutu duk wanda ya mun wannan ba ni ba shi wani nu'man bin bashir qala ughmiya ala abdullahi bin rawaha ga kuma abdullahi bin rawaha shi ma ya fadi ya suma faja'alat ukhtuhu tu'addidu alaihi sai ga yar uwarsa ta zo tana ta lissafa ayyukan alherinsa akan shi shine tu'addidu tana ce ai kai ne mai kaza in yau ka mutu ai kaza ne in yau ka mutu ai kaza ne in ka irin wannan tiadat na mutum ya mutu ai ta cewa kaza ai ta cewa kaza ana ta kamar ana so a ce ai Allah bai yi musu daidai ba a'udhu billah wa kaza ya wane ya mai biya mana kudin makaranta ya mai ɗaukar nauyin marayunmu ya mai taimakon uwarsa ya mai zumunci wa Allah wane ya mutu mai zumunci ya wane shi ne tuwaddidu alaihi shi wannan bawan Allah kafin ya ya mutu suma'i Abdullahi bin Rawaha ya ji wata mace tana masa wannan sai ya farka sai ya ce da ita ma kulci shay'an illa qila li anta kaza anta kaza hadisin bukhari yace baiwa Allah duk abin da kika irga a kaina mai zumunci mai mutunci mai musulunci mai kyauta mai sallah mai ikhlasi mai kaza duk abin da kika faɗa a lokacin da na suma sai an zungure ni an ce haka take abin da ake so a ce malam duk wanda dan uwansa ya mutu ya bude baki ya faɗi wani magana a kansa to sai Allah ya turo mala'iku su rutsa wannan mamacin abinda aka faɗa haka kake ka faɗa mana haka kake wataƙila ƙarya suke ba haka yake ba don haka idan mutum ya mutu a shari'a a zo ana kuka ana ta lissafa abubuwansa ana tayi ana tayi ana tayi wannan haram ne kun san wajen haramcin kuna da garantin in mala'iku suka zungure shi zai iya bada amsa sai an ce haka kake hadisin bukhari ne وفي الصحيحين أتكلم بخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يؤدب في قبره بما نيح عليه من ذا الله ينا فدا دم مچن da ya mutu sai an masa azaba a cikin kabarinsa saboda wannan kukan kera da aka yi masa shine kaji iyayenmu suna cewa da kakanni karatun da zaka fi ganewa cewa duk hawayen da kuka yi wa ɗan uwanku sai an tare wannan hawayen an mai da shi ruwan zafi an sheka akan kabarin mamaci gaskiya ne duk wanda ya mutu aka yi tai masa wannan koke-koke sai an masa azaba da aka su cikin sahabbai da salaf kullum abin da suke in mutum ya zo mutuwa sai ce kai kar ku mun kuka kar ku ja mun azaba ‘ya'yana kar ku mun kuka’ kar ku jawo min azaba abokane na kar ku mun kuka kar ku jawo min azaba duk wani wanda ya san me yake yi sai ya faɗa ya ce kar a yadda a masa kuka amma a jahiliya yan jahiliya mutum in ya ga zai mutu sai ce to a shirya mun kuka lafiyayyen kuka wala haka suke kaga bambancin islam da jahiliya me yasa in ka bari aka maka kuka sai an maka azaba amma wani irin kuka irin wannan kukan da na faɗa duk gidan da kaga an yi mutuwa kaji ya rikide da kuka ana ta ihu wayyo Allah yiwu ina ba ilimi a gidan an daina yi ai bala'i kuke shukawa mamacin da haka ko babanka ne mutu kaga wani kaninka yana taushe gyan kuka ko ta yarinya ce kai rufe bakinki ki shanye ni ma da kukan nan shanye shi nayi to bala'i za a ja masa za mu zo insha Allahu karatu na gaba mu yi bayanin to yaya wanda ya yi aka yi masa kukan a dole baya so a yi mai banda wannan albani Allah ya masa rama cikin ahkamul jana'iz ya yi bayani akan wannan sosai cewa abinda ake nufi wanda ya yi wasiya a masa kukan ne wanda ya ce in na mutu a yi wasu malaman suka ce a ba sai ya wasiya ba duk wanda ya ki karantar da iyalinsa bai gaya musu kar a yi ba bai hana ba mu'amalarsa bai nuna baya son kuka ba to in ya bari in ya mutu aka yi masa kuka sai an mai azaba daka wala taziru waziratun wizra ukhra din na abin da ake nufi a nan gurin ai shi ya jawo wa kansa laifin me yasa bai hana ba me yasa bai nuna kyama ba to me yasa ma yace ai masa وعن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكي باكيهم فيقول وسيدا وجبلا وكذا وكذا ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلحزانه أهكذا أنت أخرجه الترمذي تو kaji wani hadisi abu musa al-ashari ya ce annabi ya faɗa ba wani ɗan uwa da zai mutu mamaci mamin mayitin ya mutu duk wani mamacin da ya mutu masu masa kuka suka tashi suna ta faɗa ya wane ya wane mun rasa wane ni wane na ya mutu me kaza ya mutu wa si ta faɗa si ta faɗa face sai an wakilta mala'ika biyu Allah zai turo mai mala'ika biyu yana cikin kabarin koma kafin abin ne shi suna zungurinsa suna cewa haka kake a anta kazalik a haka za anta haka kake haka kake وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرب من جرب وذا الله يفدى cewa duk mai kukan kera wannan hukunci ne na mace mai kukan kera ko wanda duk yake kukan kera mummunan kukan mutuwa wallahi sai an yi musu wando wando na wuta da riga ta wuta ta kwalta wandon wuta rigar wuta ka san kwalta ka taba ganin kwalta tana bararraka to kada Allah ya saka kone da wutar kwalta za a sa maka a jikinka ƙonewar shi in ya ƙona bayan ya ƙona fata sai ya ƙone naman ma gaba ɗaya kamar leda duk ƙonewa ka ƙone in ka ƙone aka haɗa ka da leda ƙonewar leda mannewa take yi to haka za a yi wa azaba mai wannan kukan wataƙila ƙanwarka ce wataƙila yarka ne wa sallallahu alaihi wasallam inna ma nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini sautun inda nagmatin wa lahwin wa la'ibin yace an hana ni sauti guda biyu tsinannun sauti guda biyu fajiran sauti guda biyu ku ji wannan hadisin jama'a tsinannun sauti guda biyu fajiran sauti guda biyu wawayen sauti ahmakai ne wawaye fajirai fajiran sauti duk sautin makiɗi da sautin mawaƙi sautin inda nagma wa lahwin za Allah ka ji wannan sautin waƙa mutum ya ɗaga murya yana waƙa ana kiɗa annabi ya ce Allah ya hana ni jin wannan kuma ya hana ni yin wannan Allah yau ku duba yadda aka mai da waƙa wata aba kun ga yadda mutane suka halaka kun ga yadda duniya ta je ko ta aljifanmu akwai duk wayoyinmu akwai ko kana so ko baka so sai dai baka buɗe wannan ba insha Allah sai ka ji wani abun ma kana kana saurara ma da kanka ma kana ɗan kada kai shine fajirai ne ahmakai ne sautin fajirci sautin mawaka Allah ce والشعراء يتبئهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون مواقع الشعراء kaga mutum yana cewa ni mawaƙi ne gashi kuma abinda ƙur'ani ya ce mawaƙa halakakku suke bin su don wanda suke bin mawaƙa halakakku ne in ji Allah in ji ƙur'ani الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani abu in ka zo kana faɗa sai ka zama bako a cikin mutane mutane sai su ta zare maka ido kamar ba haka bane abin da kake faɗa mutane kamar ba sa karanta alqur'ani Allah ya ce baka ga mawaka ba alam tara annahum fi kulli wadin yahimun mawaka kowane kwari fadawa suke akan komai waka suke ba gani ba su ƙarya su waka su gaskiya su waka su fasikanci su waka su batsa su waka kuma ai tarera waƙoƙinsu ana fada ana jin daɗi wa annahum yaquluna ma la yafalun Allah ya ce baka ga mawaka suna faɗan abin da ba su aikatawa ba kai ka ɗauka abin da mawaki yake faɗa yana aikatawa kai ka san kana jin wannan abin da ya faɗa haka ne a baki ne kawai daɗin ganga ne da jita kawai ba abin da ya fi addini daɗi amma in ka ga dama masu ɓarna su ta yi masu gaskiya kuma su yi ta faɗa dan mutane sun ɗauka suna yi dan an mai da shi yayi dan an mai da shi wani abun duniya ana ji ana jin daɗi dan ana kaza dan ana kaza dan ana kaza wannan kuma wani abu ne daban kai ta matsewa kai ta shafa amma dai ga abin da Qur'ani ya faɗa kuma baya canjawa kowa ya je kasa abin da ya iya ku bi Allah ku huta ku zauna lafiya wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu Qur'ani ya ce ba mu koya annabi waƙa ba kuma waƙa ba ta dace da annabi ba ka gane karatu? ka biya hankali duniya gidan rudu ustaz duniyan nan wannan duniyan da kake gani wallahi sai ta tafi da imaninka an mai da waɗanda ba kowa ba sun zama kowa waɗanda suke komai suke kowa din suka isa masu matsayi a wajen Allah kuma an kaskantar da su an nuna ba komai bane ba wanda zai saurare su aina ka isa ba kai ake yi ba ina ina ina to yace an hana ni waɗannan sautuka guda biyu hadisi yana nan cikin Tirmidhi hadisi na dubu na ɗari uku da ashirin da shida hadisi na dubu ɗaya da uku albani ya ce sahihi ne ya ce hasan ne a cikin almishka sauti na biyu ka kula ba sautu nagmatin wa lahwin wa la'ib wa mazamir shaitan sautin waka a cikin rawa da wasa da sarewa shaidan duk sautin irin wannan annabi ya ce Allah ya hane ni wa sautin inda musibatin da sautin da mutum yake dagawa in bala'i musiba ya same shi sautin mutuwa mutum ya ta daga sauti in an yi masa mutuwa ko an mai gobara ko ya rasa wani nasa hamshin fi wujuhin wa shakkin fi juyubin ya ga fiska ya ga riga wa rannaci shaitanin da sauti irin na shaitan wa qala al-hasan sautani mal'unani shi yasa nace maka la'anannan sauti dazo sauti guda biyu tsinannun sauti ne inda nagma wa rannatin inda musiba duk sautin da aka yi shi wajen kida da wake-wake tsinannen sauti ne yanzu wayoyinmu duk da kiɗa ake kiran burgewa ne ma kaga mutum an kira shi kawai wata waka ce aka yi an yi wata waka in an gama sai wani ce dan tura mun da Allah ba ilimi ba je makaranta ba wa qala sallallahu alaihi wasallama inna hadhihi an-nawaiha yaj'alna yaj'alna saffayn fi fi an-nar wadannan masu kuka sai an yi musu sahu-sahu a cikin wuta fayin ba na fi ahalin nari za su yi kama yambahul kila mawaka da masu kukan kera za a sa su a jahannama su yi ta haushi a cikin wutar jahannama su yi ta haushi kamar yadda karnuka suke haushi a duniya barin bari na ga jikinku ya yi sanyi sai zare mai ido kuke ta yau tun da na fara karatun nan kamar dai ba ku ji daɗi ba e to ai aljihanku a cike suke da harkoki to haka karatu yake dama haka karatu yake kowa ya yi ƙoƙari ya gyara ribar zuwa makaranta in ka ji an faɗi wani abin da kana yi ba daidai ba yi ƙoƙari ka rage kuran in akwai kaɗe-kaɗe wake-wake-wake ka ce kai barin dilitin dilitin barin sa shirin barin sa sulet barin sa mahir barin sa jabir barin sa kaza in ka matsu sai ka ji waka sosai sosai ka nemi waka nashid islami waƙoƙin da aka yi suna na irin su na mishari a fasi waƙoƙi ne masu tsafta masu daɗi wanda addini ne a ciki na nishaɗi za ka yi kunnawa a falonka a motarka kana ɗan ji ko a wayarka kana ji Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana Allah ya samu cika da imani ubangiji ya sa aljanna mu komar mu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين